أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wani littafi na rihilatul khulud amta shafi na 35 قبل الوفاة بأربعة أيام في يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه ودعا الناس ليسيهم يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما هرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تدلوا بعده فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حزمنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واقتسموا ومنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تدلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا وكان ابن عباس يقول إن رزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لاختلافهم ولجلدهم ولجدهم ولكنه صلى الله عليه وسلم أوصاهم بثلاث قال أخرج المشركين وفي رواية اليهود اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأجيز وفد بنحو ما كنت أجير أجيرهم ونسي الراوي الثالثة فقيل آه هي قوله الصلاة والصلاة وما ملكت أيمانكم وقيل تنفيذ جيش أسامة وقيل الاعتصام بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس من بداية مرضه إلى صلاة المغرب آه من يوم الخميس آه تقول أم الفضل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم صلى ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله ولما جاء وقت العشاء ثقل المرض ولن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلى الناس قلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك قال دعوا لي ماء في المكتب آه ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاك فقال أصلى الناس ووقع ثانيا وثالثا ما وقع في المرة الأولى في الاغتسال ثم الاجتماع ثم الإجماع حينما أراد أن ينوء فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فصلى أبو بكر تلك الأيام سبع عشرة صلاة في حياته صلى الله عليه وسلم وهي صلاة العشاء من يوم الخميس حتى صلاة الفجر من يوم الاثنين وراجعت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربع مرات ليصرف الإمامة عن أبي بكر حتى لا يتشعم الناس به فأبى وقال إن كن لأنتن سواهب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قول الوفاة بثلاثة أيام قال جابر رضي الله عنه سميت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة بثلاث وهو يقول على لا يموت أحدكم أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله kwana hudu kwana hudu kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alhamis ana kwana hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya rashin lafiya sai yi tsanani shine sai ya kira mutane da yayi musu wasiya wato Ibn Abbas yake cewa lokacin da a wato suka zo wajen Annabi sallallahu aka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama da mutane waɗanda suke da yawa manzo Allah sai ya ce ku kawo min littafi zan rubuta muku wani abin da ba za ku bace ba bayana sai wasu suka ce a'a kai halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki wani irin wani rubutu zai dama annabi ba shi yake rubutu ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya rubutu a ga kuma alqur'ani tare da mu duk abin da muke nema yana cikin alkur'ani to aka samu sabani a cikin mutanen da suke wannan wajen wasu suka ce a yi maza a kawo wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama a bar shi ya ji da jikinsa to shine lokacin da sabani ya faru tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan duk su tashi wato a bar annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta ibnu abbas yake cewa wannan rashin kawo littafi da ba a yi ba ita ce musifa babba wata ita ce musifa babba amma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da wasu zalima suka ce gaba ɗaya ma cikin hadisan bukhari babu hadisin da ba bai da asali irin wannan saboda dalilai waɗanda suka kawo masu yawa wanda kuma suka ce yana da asali domin wannan hadisi shine in shi'a suka rike shi don su cewa suke yi inda an kawo annabi littafi da zai rubuta cewa wanda zai gaje shi sayyidina ali ne wanda kuma ya kowa ya san ba haka ba ne tunda ai abin da ya faru a gaba ya gwada maka ba haka ba ne sayyidina abubakar shine wasu suka ce a dama an kawo da zai rubuta musu ne cewa abubakar ne zai gaje shi saboda shi ne to kuma wasu suka ce ma Allah ne ya hana shi da ya so yi aka hana shi kar a yi don me don a bar al'umma da abin da ya faru da ita saboda jarabobi da al'umma ta haɗu da shi har daga wajen zaben ma wanda zai jagorance ta yawa sanan da tuna cewa shi annabtan nan ba ba gado ba ne na? ba gado ba ne wanda kawai ya zama musulmi ya yi musulunci shi ne ba wani maganar yan uwantaka ba ne a ciki sai ya ce to amma annabi sallallahu alaihi duk da haka yayi wasici guda uku na farko ya ce a fitar da mushrikai daga cikin jazirar larabawa a wata raya a fitar da yahudu da nasara daga jazirar larabawa sa'annan baƙi da suke zuwa a girmama su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama su mai rawaito hadisi yace ya manta na uku wasu suka ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiki da shi shine lalle a kula da sallah sa'annan a kula da haƙƙin mata haƙƙin mata abin wanda abin da hannu ya mallaka da wasu kuma suka ce a yayi wasiya ne akan akwai runduna ta sayyidina Usama wanda za ta je yaƙi cewa lalle ta ci gaba don annabi sallallahu alaihi wasallam baya dan kada a tsaya wasu suka ce a riko ne zai ce musu su rika alqur'ani su rika sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon rashin lafiyarsa yana wa mutane sallah ya zo ya musallan magariba ranar alhamis umul fadil take cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wal mursalati urfa a sallan magariba amma daga wannan sallan bai ƙara jin sallah ba lokacin da lokacin isha ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magariba amma lokacin isha da ya zo ciwon annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsanani mazala sallallahu alaihi wasallama ana jiran ya fito bai fito ba na aisha take cewa mazala sallallahu alaihi wasallama shi tambaya ma yake mutane sun yi sallah a sallan na mutane sun yi sallah sai mu ce masa a ya rasulullah suna jiran ka suna jira ka je kai musu sallah maza Allah ya ce a kamo mun ruwa a zuba mun ruwa na yi wanka da na ji karfin jikina aka yi yayi wanka yayi tashi zai tashi sai ya suma ya tashi yana so ya je yi sallah ya sai ya suma lokacin da ya farfado tambayar da ya fara yi sai ce mutane sai yi sallah aka sage ce aka ce ba su yi sallah ba suna jiran kai ce a sake zuba man ruwa aka sake sai da aka yi haka da shi sau uku ya sake suma sallallahu alaihi wa sallam shine sai ya aika ya ce to a cewa abubakar ya yi sallah a cewa abubakar ya yi sallah shine sai da abubakar ya jagoranci mutane sallah ya yi sallah da mutane har sallah goma sha goma sha bakwai sallah goma sha bakwai annabi yana nan da rai ya jagoranci mutane da sallar isha ta ranar alhamis har zuwa sallar asuba ta ranar litinin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce sayyidina abubakar ya sallah yarsa sayyidatuna aisha radiyallahu anha so hudu tana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka sa wani ya sallah wato a bar babanta tana cewa saboda babanta yanzu in ka sa shi ya sallah ma kuka zai ta yi yanayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni shi nace yayi sallah shi dai a sai na abokan sallah ya ce kudin nan yan uwa ne na wato matayen zamanin annabi yusuf ma'anarsa shi ne abinda kuke so kuke so sai an yi suna nacewa a kai abinda kuke bayyanawa kuma ba shi ne yake cikin zukatan ku ba na ce sayidina abubakar ya jagoranci mutane ya yi musu sallah kafin rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kwana uku sayyidina jabir jabir ya dala su kara tabbata gare shi yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi kafin rasuwarsa da kwana uku yana cewa ku saurara ku ji kar waninku kada waninku ya mutu face yana kyautata zato ga Allah kar waninku ya mutu face yana kyautata zato ga Allah ya ne ma'anar kyauta ta zato ga Allah dama an gaya mana cewa a cikin rayuwa mutum yana ƙaidul haya yana cikin rayuwa to ya rayu tsakanin tsoro da kwaɗayi ya zama yana jin tsoron azabar Allah yana kuma kwaɗayi rahamar Allah amma lokacin da ya ga zai mutu to sai ya koma ɓangare guda shine ɓangaren rahamar Allah har ma maluma suka ce mutum ya wa kanshi magana ya wa kanshi magana ya ga kanshi magana cewa ba dai zunubi ba ne to Allah zai iya gafarta mu kuma Allah zai gafarta yawa Allah ne gafara ne mutum ya ba ya koma bangaren gafarar Allah akwai wani hadisi na budusi da Allah maɗaukacin sarki yake cewa ana inda zanni abdi bi in zanna khairan fa khairan wa in zanna sharran fa sharran yace ni ina diyan da bawa na yake dauka na inji Allah yanda ya dauka zai same ni haka zai same ni ya dauka zan mar gafara sai ne masa ya dauka kuma zan azabtar da shi zan azabtar da shi dan ya cancanci azaba wallahu a'lam alhamdulillah akwai masu matafiya wanda zai tafiya na neman addu'a Allah madaukakin sarki ya kai shi lafiya wanda da za su yi tafiya Allah madaukakin sarki ya kai su lafiya kuma Allah ya zaunar da mu lafiya akwai miki ko? emergency to سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم اخرجنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين